الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne da ya daidai da daren ainihin wato daya ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da uku ga watan march shekara ta 2011 wannan shine kasar na sha shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin tadwimis sunna wallafa babban malami profesan hadisi da sunna malam muhammad matar az-zahrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi in ba manta ba muna karatu dangane da ar-rihla wato yawo domin neman ilimi na sunna yawo domin neman ƙarin ilimi na hadisi bayan malam da ya nuna wasu dogayen shimfiɗoɗi sai kuma ya kawo ahammiyatu hadhihi ar-rihla wa ahdafuha muhimmancin wannan yawo na neman sunna da kuma manufofin wannan yawon كان للرحلة أثر في شيوع الأحاديث وتكسير طرقها ما لم يتي ومن ياو نعينهم واتو تتلو سنة يا سامر دا تاثير كبكاوة وجن يطير حديثي تكما عينهم يويتا حنيوين حديثي domin bari ka ji wani daga cikin alkhairan idan kai mutumin garin rauru ne idan ka tafi mai sabo domin karatu a wurin malaman mai sabo a lokacin da ka je ba ka je ne don ka ƙaro hadisai ba a daidai wannan lokacin kuma sai ka ga wasu ɗalibai suna nan suna jiran ka kai kuma da ka karantar da su abin da ka samo a wani ko kun fahimta jama'a don haka wani ya taso daga marwa ya taho rai kai kuma ka taso daga mai sabur ka taho ainihin mai sai ku haɗu a yayin da wancan yake tunani in ya kammala karatu mutumin marwa zai tafi ainihin wato mai sabur yayi karatu sai zama kai dan mai sabur din gashi ka zo shi kuma mai yiwa yana tunani in ya tashi daga nan rai zai tafi ainihin marwa gashi ka zo kaga sai ku sai ku sai ku sauya wa juna ka bashi abin da ke yinka saboda haka alherai masu yawa sun samu sakamakon haka كما كان لها أثر في معرفة الرجال كما يبدا ومن الرحلة تسامد بكتاوان تاسي وجن سن ماذا جن حديثي بصورة دقيقة تصورة دتك كيكة دقيقة شيني ينزبع لابار الإمام مالك كيجيبا ga ka a gaban imamu maliku kana ɗaukar karatu kaga za ka yi imamu malik sani sanin da yake ya fi a zo a baka labarin shi ya annal muhaddisa yace domin shi malamin hadisi ya zahabu ilal banda yakan tafi gari ne bi a ko fa ya ta'arrafa ila ulama'iha sai ya je ainihin ya san malaman gari wa yukhatibuhum ya zauna yayi magana da su wa yas'aluhum ya rinka tambayar su mas'alolin da suka daure mishi kai ولذلك اتسع ولذلك اتسع نطاق الرحلة بل haka ainihin wato fage. na wannan rihila din ya ƙara faɗi fi talabul ilmi da ainihin wato neman ilimi fil qarnaini as-sani wa salis a ƙarnai guda biyu wato zamanna guda biyu a zamanin ƙarni na biyu da zamani na uku sai abin ya ƙara faɗi me yasa saboda gaurukan musulunci sun ƙaru ɗaliban da suka karatu a hannun sahabbai da tabi'ai sun koma gaurukansu sun kafa makarantu ana tahowa ɗan karatu a wurinsu mana kamata ya da gwargwadon yadda zamani yake ƙara tafiya da gwargwadon yadda marakizul ilmi suke ƙaruwa yanzu misali nan darul hadisi wa lillahi alhamd ta waye gari ta zama markaz al'ilmi sai kai tunanin angoku ba markaz ba ce al'ilmi to amma yanzu kai kuma za ka koma angoku ka je ka kafa makaranta kana karantarwa a lokacin da kake karantarwa din nan kai ma sai ka zage da naka kwazon sai zama ɗalibai sai su zo su kewaye ka a daidai lokacin darul hadisi na ci gaba da karantarwa kai ma kana ci gaba da karantarwa da wuri ɗaya ne yanzu ya zama wuri nawa ya zama biyu da haka can ma a ji an kafa can ma a ji an kafa can ma a ji an kafa shi kenan sai zama marakizul ilmi sun zama suna da yawa me zai faru a wannan lokaci kaga zai zama nifaq wato fage na neman ilimi da sauƙaƙa ilimin abin zai ƙara sauƙi idan a zamfara kake sai ka tafi garin gusau ka je ka kasa ko ka je ka tafi garin ƙauren na moda ka je ka kasa ko ka je wani gari makamancin haka sai ka kasa wanda zai taso daga sakwata madadin sai ya taho darul hadisi sai ya tsaya a wurinka abin ya ƙara sauƙi ko bai ƙara sauƙi ba ya ƙara sauƙi to haka fa amma wannan aikin ina gaya muku ba zai yiwu ba idan malaman ba su haƙura sun zauna ba idan malamai ba su haƙura sun zauna ɗalibai su zo su bukufa a gabansu ba ba zai yi ba kullum malami ba da lokaci kullum malami ba shi zama can inda ya tafi ne yake yi ba karantar da ilimi yake ba a kawai ya tafi wasu harkoki ne to kuma daga haka yake tunanin cewa wai yana yada da'awa yana yaudarar kan shi ne saboda haka ku ji wannan ma'anar wannan magana kenan ko ka yi ilimi ilimin da zai yaɗu ba sai ka haƙura ka zauna kamar yadda kai ma aka haƙura aka zauna aka karantar da kai ko kun fahimta gama Allah ya taimaka malam ce wa kad bakara al-hafiz ar-rama hurmuzi babban malami ar-rama hurmuzi kowa ya faɗi ar-rama hurmuzi yawwa wannan yana daga cikin ɓangarori na ilimin sunna ilimin mustalahul hadith za a karantar da kai ya ake karanta nasabar malami da kuma nisbar malami shi waye ɗan waye jikan waye sannan da wanne gari kowace sana'a yake dangantuwa sannan shi baban wane ne duk sai an karantar da kai saboda wani ikon Allah mafi yawancin malaman hadisi ba laraba ba ne mafi yawancin malaman hadisi ba laraba ba ne kenan za ka yi ta samun sunayensu ba sunaye ne na larabawa ba za ka fi samun laƙubansu ba laƙabi ne su da dama na larabci ba za ka samu wasu ainihin wato nisbobi nasu sai ka ga zuwa ga wasu garuruka ne masu wahalar faɗi irin wannan shi ne ma da yake cewa wa qad zakara al-hafiz rama hurmuzi babban muhaddaci al-allamatu rama hurmuzi ya faɗi fil muhaddith fasil a cikin littafin shi mai suna al-muhaddith fasil بين الراوي والوائي قائمة بأسماء المحدثين جيلان بيار سونا يما لمن حديثي قائمة شنو ليست جيلان بيار كجيلو وجيلو سونا يما لمن حديثي الذين رحلوا في الأقطار waɗanda suka yi tafiye-tafiye yankuna na bambanta na duniya ya rattabahum ala tabaqatin sai ya tsara su zuwa ga tabakoki su yana su ne tabaka kaza mataki na kaza mataki na ɗaya mataki na biyu mataki na uku mataki na hudu da gargadon yadda suka tafi wannan irin tafiye tafiye fa zakara awwalan da farko da ya fara sai ya ambaci man rahalu ila iddati aqtar waɗanda suka yi tafiya takanas ta neman ilimi zuwa ga ainihin yankuna mabambanta ainihin na duniya na fata an gane ثم ذكر من رحل إلى ناحية واحدة sannan sai kuma ya ambaci waɗanda suka tafiyar su nahiya ɗaya suka kawai ku duba da ya tashi sai ya ce zai kawo tabaka ta ainihin wato waɗanda suka yi rahila ilmiya sai ya dubi akwai malaman da duk inda kake tunani a duniya a lokacin su gani ilimi ne sun shiga kamar su imamul bukhari kamar su imam muslim kamar su imam tirmidhi kamar su al-imam nasa'i kamar su al-imam ahmad kamar yahya bin ma'in waɗannan duk wani gari da yake na ilimi ne a lokacin su kaf sai da suka gama kurewa shine sai ka ji sun dawo suna cewa jama'a ko kuna da labarin akwai wani gari yanzu da ake ba da ilimi amma sai ka ji ya ce banda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk sai mun shafa sai ce dabbin na biya waɗannan sai ɗalibai sai su rude da kabbara ala ba mu tabala ni muna fatan mu je biyu ko uku ne ma ba saura ai ka gama ƙurewa to sannan sai ce zai koma gida ya zauna ya karanta to da irin waɗannan ya fara lissafowa al'allamatu rama hurmuzu kenan sannan sai biyo baya da waɗanda na iya ɗaya kawai suka je misali yanzu in ka je hijaz makka da madina misali to ka je na iya ɗaya kenan ko kun fahimta idan ka je iraq to ka je iraq ka je basra ka je kufa to wannan nahiya ɗaya kenan an fahimta bana musamman sai kawo waɗannan sai yake cewa sun ma zakara marra hala ila nahiyatin wahida min liqa'i ko min liqa'i man biha min al ulama'i waɗannan malamai suka je waɗannan garuruka don haɗuwa da waɗanda ke cikin garin na daga malamai in sun je garurukan malaman garurukan suke ainihin haɗuwa da su ina fata an gane suna ainihin wato haɗuwa malam rage abin suna haɗuwa da malaman ainihin garin ne gashi sai malam ya ce a duba littafin al-muhaddithul fasil limrana hurmuzi wannan littafi gashi na zo muku da shi muna da shi kwafi ɗaya a makarantar nan wannan yana daga cikin ainihin taba'a ta farko da الدكتور محمد عجاج الخطيب الله غفر تامشي wani dattijan malami ne malamin sunna malamin hadisi mutumin ƙasar sham ya zauna ya yi ta hakikin wannan ainihin wato littafi gashi al-muhaddithul fasil ba fadil ba kamar yadda wasu ke kuskure suna sa badu al-muhaddithul fasil bain rawi wal wa'i lil qadi al-hasan ibn abdurrahman ar-rama hurmuzi ina fata an gane gashi abu muhammad wannan littafin a iyakacin binciken malamai shine littafin farko da aka fara rubutawa a cikin duniya ta ilimin hadisi to kana buƙatar ka je ka ɗauki wannan littafi kar ku manta dama doktor matsar ya ce wannan littafi da muke karantawa menene muzakkira ce hand out ne ba shi ne marji'i na ƙarshe ba yanzu ka ji ɗan karatun saɗara biyu saɗara uku sai ce sai ka zo sai ka duba to in ka zo kana karantawa a nan sai ka zo sai ka karanta a nan sai ka ga kusan shafi talatin to yanzu ne ka zo kana karatu kenan to cikin shafi talatin din nan Allah ya taimaka ka karanta ka karanta sai ka fahimci ilimin da ke ciki to shikenan sai ka ga akwai wasu fawaid sai ka zauna kar kai kiwa sai ka samu alƙalamin ka sai ka kwafe wannan littafin sai ka adana shi wata rana mas'ala za ta iya tasowa akan wannan wata rana za ka iya zuwa ka kammala digiri sai ka ce wa malamin ka alagafarta malam ina da wani ainihin topic ba za ka yi mana approving ɗin shi ba kaza kaza menene sai ka ce gashi kaza sai ka dan hada da wani topic wanda kai ma ka san ba za a karbe shi ba sai ya maka approving wancan sai ya zama wannan kana da shafuffuka da ka dade kana bincike akai ka ga zuwa ba kai kai ka ka gyaggyara sai ka kawo malam ya approving shikenan bayan kwana biyu ka gama ko kun fahimta jama'a shi sa aikin yana buƙatar ka natsu a cikin al'amarin da kake yi to jama'a kun ji wannan littafi don haka gashi nan za mu ainihin wato aje shi a daidai wannan gaba za mu aje shi Allah ya so da shi da littafan da ainihin zan faɗi a yanzu waɗanda guda biyu ne insha Allah ta'ala sai kowa je ya yi nazari a kansu malam yace wa min ahammin aqtar allati kana yarhabu ilaiha tullabul ilmi daga cikin mafi muhimmancin ƙasashen da ɗalibai na ilimi masu neman ilimi suke tashi su tafi zuwa gare su akwai almadina na fata an gane wa makka wal kufa wal basra wal jazira wal sham wal yamama wa misr wa marwa wa rawi wa bukhara wa zalika abin da yasa ɗalibai suke zuwa waɗannan gauruka da kajimin ambata li'annaha marakizul ilmi saboda birane ne na ilimi to yanzu kenan abin da ma muke sa rai a nan shine yanzu ka zo zariya birnin ilimi ka kwashi ilimi kai ma sai ka je ka kafa in ka je kuma abin da muke son nuna muku jama'a wallahi kafa markaz na ilimi fa baya yiwa da tunanin wai kai kai kai yiwa ne ka shafa jikinka da basilin ka no ba zai yi ba aiki zaka tashi kana ga za a gina masallaci annabi da kanshi daukan bulo yake amma rezo ya ce ya manzon Allah na yafe maka ka dauka ai kar ka dauka ni zan dauki na dauki naka shine sai ya dora daya a kaso ya runguma daya a haka amma dai annabi ya dauka ko bai dauka ba to me yasa yanzu malaman mu kawai shikenan kowane malami so yake waye sa riga aska tara ya sa takalmi irin na alhazan birni ya kawo ya zauna yana wani kwambo ba zai yiwu ba ka tashi kai aiki kawai ka tashi kai aiki kawai malaman salaf aiki suke jama'a in aka zo wajen aiki ba a gane su wane ne ɗaliban wane ne malamin sai in an zo karatu haka malaman salaf suke so ba wato yana daga cikin bidiyo'in da suka samu harkar malanta shine malamai da suka zama gargajiya gargajiya ne sarki zai kame fadawa suna aiki saboda tsabar mun kufurci na ba zai magana ba kowa ga kuskure ina fata an gane yana zaune yana ta jin haushin mutane jama'a kun ga waɗannan marakiz al'ilmiya su ne al'imamu zahabi ya kawo tarihinsu wannan littafi yana daga littafin da za mu zo za mu haɗa ku gaba ɗaya a darul hadith za mu karantar da ku littafi ne ɗan ƙaramin zahabi ya ainihin rubuta shi amma an sami malam abdulkadir arnaut ɗan gidan mahmud al-arnaut ya zauna ya ainihin wato mai yake da suna mahmud al-arnaut ɗan gidan abdulkadir al-arnaut ya zauna ya ta haƙiƙin shi za mu karanta wannan littafi gashi al-ansaru zawatul asar a baya malamin ya yi mana hujja da wannan littafi ya ce al'imamu zahabi a cikin littafin shi al'amsaru zawatul asar ya ba da labarin waɗannan gauruka waɗanda yake na musulunci ne amma daga baya duk al'amura sun zo sun same su sun ruguje abin da muke wa zariya tsoron ya faru kenan shi sa waɗannan mutane kullum kowa ya ce zariya birnin ilimi but wani contribution kai zariya ta ci gaba da maintaining wannan sunan da kuma wannan abin a aikace sardauna ba dan zariya ba ne ba abin da ya haɗa sardauna da zariya ko miskala zarrati amma duk wata makaranta hassasa sai da sardauna ya ƙoƙarin a kawo ta nan saboda wancan tarihi yanzu 'yan zariya ne suka idan su riƙe waɗannan makarantu ku duba da kyau ku gani su zariya birnin ilimi ba wai press ne ba magana ce a baki kawai ba a'a aiki za ku yi waɗannan yara ba za ka yi mamaki ba in ka shiga cikin garin zariyar nan da ake cewa zariya birnin ilimi duk gidan da ka sani ka bincika daga shekara ɗari zuwa yanzu ba a taɓa limami ba akwai ladani in babu akwai alƙali mafi ƙarancin abin da za ka samu a tarihin gida a zariya ko gidan makaɗa ne a yau ka bincika an taɓa yin ladari mai kiran sallah a gidan ma'ana gari ne na malamai amma yanzu yara sun tashi sai ka gangari ya waye sai ka ga yara 'yan shekara sha takwas ashirin da biyu talatin suna sawo manya-manyan riguna da rawuna za su tafi gidan suna wai su maroƙa ne ana jinjina mai a gida ana cewa ai yana samu saboda mu ya zo ya sai awaki guda biyu ya sai agwagwa guda uku jama'a kuna fahimtar wannan rushewa ce fa ko kun gane jama'a saboda haka bari ku je da gari da makaranta da gida dukkaninsu da suka yi suna da ilimi to dole su tashi don su riƙe wannan kambin ba wai da suna ba a aikace duk shashancin da ake gani na ƙala rawi ya fi da yawa daga 'ya'yan malaman kano saboda wasu da yawa iyayen sun rasu sun koma suna iskanci shi kuma da uban ya rasu ya bar iskancin ya dawo ci gaba da karantarwa ashe yana shashancin haka amma yana ɗaukar karatu da ba uban ya zauna ya ci gaba da karantar da su shi ya faɗi wannan da bakin shi duk yadda ba ka ce bai iya ba bai iya ba amma dai komai tsiyarka ya shiga tarihin malaman gidan saboda haka abin nake so ku gane jama'a dukkan makarantu irin waɗannan da muka kafafa wallahi tallahi kawai abin da zai tabbatar da su ko ba wai gado ba a'a gado ba abin da yake sai ruguza da'awa shi yasa kuka ga waɗanda suka ci amanar abubakar gumi suka ci amanar shi suka je suka ɗauko wannan wanda bai nuna ba wai saboda ɗan shi ne suka dasa shi abin da zaka ce ina almajiran da gumi shekara talatin arba'in hamsin yana karantarwa a ɗauko wani a zo a dasa shi mana na'am idan ɗa ya cancanta babu laifi in ya cancanta ba wai ya iya karatu ba in ya cancanta sai a ɗora shi a kujerar uban shi ba don kujerar uban shi bace sai dan ya cancanta ibnu taymiya shekarar shi sha bakwai ya hau kujerar baban shi abdul halim tafsiri ne amma sai aka ga cewa ai ma ya fi uban fahimtar tafsirin ashe ba za ka taɓa jin ana kirarin ya gaji kujerar ba ne a'a ya hauta ne a bisa ne a bisa cancanta yanzu muhammad nasiru dinul albani yana da 'ya'ya da yawa waɗanda sun kware a cikin hadisi amma duk cikinsu ba wanda ya cancanta ya riƙe markazul albani sai aka ɗauko salim aka sa daga baya aka ɗauko mashhur aka sa saboda me ake so ita tafiyar ta ci gaba ko ta rushe ta ci gaba don haka direba ya gaza karan mota kuma ashe kawai wani yaro ne ya tsinta ya ce kai rike min bodin nan mu je mu dawo don haka direba ya gaza ana tafiya bai da lafiya ko yana amai da gudawa yanzu dole mu bar karan mota ya je jefa mu a kwatami ko kuwa wani cikin fasinjoji ya ɗauka cancanta ake dubawa saboda haka ku kiyaye waɗannan garurukan jama'a su rayu ne ta hanyar malamai suka je suka kafa su kuma malaman nan kar ku taɓa tunanin sun sami yadda suke so ne a duniya al'imamu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi kan dutse ne ya share yana karantar da matasa sharih sunna al-hafiz al-bagawi imamun bagawi akan dutse yake karantar da su da haka aka yi abin da aka yi so karka taɓa tunanin cewa wai sai an samu kuɗi sai an gina makaranta iri kaza yanzu wanda ke sauraron wannan karatun namu jama'a gani yake a wani hall ne muke mai iya conditioning system rumfar kwano ce sama da ƙasa ya shi ne katakai ne gefen musari na ci da gara amma ana karatun ko ba a yi to ashe tsakani da Allah jama'a yanzu waye zai koma garinsu ya gaza kafa rumfar kwano irin wannan kuna da gonakin gado an yanka wata shafkekiyar gona an ce wannan taka ce sai ka kira ɗaliban ilimi na garin ka ce kenan za mu fara karatu da ku a ina ai ba mu da makaranta ba mu da masallaci sai ka ce duk ba matsala ba ne mu haɗa kuɗi a siyo bandar biyar na kwano a tayar da rumfa a nan don in kuka ce sai alhaji wane ko kansila ne ko ɗan majalisa wane ya gina muku irin wadda kuke so kafin ya gina muku sai kun kaskanta in ma har zai yi in kuma ya yi muku sharuɗan da kuna ɓata mishi rai aka yi wani juyin juya hali ya zo ya saka waɗanda ba kwa so ƙuri'a kun zo kun yi wa'azi sai ce ya kore ku ku je ku ga daga wata biyu da aka yi sakan ƙuri'ar da ba a so da yawa a arewa nan limamai nawa aka cire a arewa limamai da yawa an cire su ba ku sani ba an cire limamai da yawa an cire malamai da yawa me yasa saboda gina musu masallaci shi wannan ɗan siyasa yi yau aka gayyace shi je dangwala wata ƙuri'a wadda su jama'a ba ita suke so ba don haka liman ya manta cewa wannan da ya je dangwala inda ba a son shi ya gina masallaci da ya zo rinka dankara kaulasa sai shi wannan ya kira to liman eh dama mun sa ka ne don ci gaban mu to ko mun ga kana faɗa da mu da haka mun sauke ka kar mu sake ganin ka anan gida kuma da muka baka nan da kwana biyu ka kwashe matarka da 'ya'yanka da'awar fa ta crash kenan ta koma mai ground zero duk inda za a je kuma za a sake faro ta ne kuma yanzu za ta taho ne da fada me yasa ba za ku gina rumfa yanzu a gidin rumfa kwanan nan jama'a duk wa'azin da muka yarda da shi a duniya shi za mu yi ba mu jamala ba kara ko kun fahimta to ashe gurutun gatarinka ya fi sarika ba mu da bahaushe faɗi ya fi alheri saboda haka ina karfafar ku ne don karka koma garinku ka ce sai dai matsalar ba mu da islamic center a islamic center suna ne yanzu wannan rumfa kwanan sunanta darul hadith markazin salafiya shekara nawa muna karatu rumfa kwano ce na gaya muku wani da ya haɗu da ni a wani gari cewa shi abin da yake fata bayan ya je maka da madina kada Allah ya ɗauki ran shi sai ya zo ya ga markazin salafiya na ce mishi amin amma rumfa kwano ce fa ya ce ha karamakallah ina ai in na ji ka ce markazu salafiya ce sai in ji kaina ya ƙara fari sai mishi rumfa kwano ce rumfa kwano ce a rishin ka a rishi musa rumfa ce kawai irin ta annabi musa annabi musa ma haka rumfa ce annabi musa ya kafa ka karanta waje alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala haka ce annabi musa rumfa ce ya dan kafa ita ce ta zama masallacin shine da aka yi gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal arishan ka arishi musa yace ku dan tada rumfa kamar ta annabi musa shi ke nan ku zauna lafiya saboda kun yi da abin da yake shine mallakar ku waɗannan garuruka jama'a ku je su makka ai madina makka kufa basra aljazira sham yamama masar marwa rai da bukhara me yasa ɗalibai suka ba da muhimmanci zuwa wannan gari malai ce wa zalika li annaha marakizul ilmi saboda cibiyoyi ne na ilimi wa yakfuru fiha al ulama sannan malamai na da yawa a ciki in ka je zaka samu ɗimbin ilimi to wallahi abin da muke fata kenan garurukan mu su zama jama'a hayaniya da fauda ta yi yawa ka tafi duk wani gari da kake je in ka je in ka ce ina ne markaz al-ilmi sai a nuna ma wani masallacin ahlus sunna me suke karatu riyadus salihina sun taso za a zauna kuma ai ta gulma ai ta gulma in ka ce to ana karanta muku ilimin usulul fiqi mustalahul hadis balaga da naqad ana muku ilimin usulul tafsir ana muku usulul tarikh sai ce ta dijan ai gaskiya ba a yin wannan to riyadus salihin da minhajul muslim ake karanta musu da umdatul ahkam sai ka tambaya karatun wani iri ake alal manhajiya al ilmiya a'a shi ma kawai zai dan yi nazari ne fushi fushi fushi kawai sai zo shi kenan ya tashi haka sai ga ba a ba a graduating malamai to bai yiwa jama'a a ce ana karantar da makaranta ba a graduating malamai ko kun fahimta jama'a ina tabbatar muku da cewa wannan nazariya fa da muke faɗi fa kashi casa'in da takwas bisa ɗarin ahalus sunna ba su ma san abin da muke ciki ba a garin nan ina gane haka ne in muka je wani gari sai ga kawai suna jan mu zuwa ga irin abin da suke ciki sai in ce a ba komai shi yasa yanzu nakan ba su invitation sai in ce ku zo zariya ku zo ku ga yadda muke yi tukun ku zo zariya ku zo ku ga yadda muke tukun ku zo ku ga yaya muke al'amuran mu tukuna saboda waɗannan tsare-tsaren jama'a gaskiya na gaya muku kakkab talibi ba abin da ya shafe su da irinsu littafi nawa ka sauke muku na usulul fiqh littafi nawa ka sauke muku na mustala balaga da adab yaya tsarin ɗaliban yake an tsara wasu daban nan wasu daban a haɗa su kawai ake in aka yi musu minhajul muslim da magariba da tafsirin radul azhan shikenan wai sai a ce waɗannan ne ɗaliban ilimi waɗannan masu saurare ne kawai ai wasu ilal imam ahmad an talab an talibul ilmi an tambayi imam ahmad game da ɗalibi ne neman ilimi hal yalzamu rajulan indahu ilmun fayaktubu anhu hal yalzim rajulan shin ɗalibin ilimi zai lazimci wani mutum ne ya makale wani mutum indahu ilmun wanda yake da ilimi a wurin shi fa yaktubu anhu sai ya ta rubuto ilimin da ke wurin wannan malami aw yarhalu ila al mawadi allati fiha al ilm ko kuwa zai tashi yayi tafiya wuraren da ke da ilimi fa yasma'u minha ya je ya jiyo daga waɗannan wurare minhum ya je jiyo daga waɗancan malaman kun gane tambayar shin na samu malami ɗaya in tsaya a gindin shi kawai nan nake karatu ko kuwa can da malami can da malami can da malami ya kamata duk in bi su fa qala sai ce yarhalu a ɗalibin ya tashi yayi tafiya wa yaktubu ya je ya rubuto anil kufiyina daga malaman kufa wal basriyina da malaman basra wa ahlul madina da mutanen madina wa makka da makka yushammun nasa ya je ya cuɗani da mutane yasma'u minhum ya je jiyo karatu daga gare su kai ya tsaya a wurin mutum guda kawai jama'a kuna fahimtar wannan to wannan amma zai yiwu in kuma ba a ɗauko tsari na karantarwa a sauran garuruka ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba jama'a don girman Allah jama'a ku ɗauki wannan as an assignment ba ina cewa muna da wani credit ko muna da wata miza ba amma ku ɗauki wannan a matsayin assignment ku shiga cikin garurukan mu ku je ku ga malamai suna nan zankami ba ma cewa ba malamai amma ina ne suka yi wa ɗaliban ilimin ba su ilimi ba su saka su a cikin rikici na siyasa ba siyasar ta addini ce ko ta siyasar pdp da nrc da pdp da asa a'a ana nufin rigingimun yau da gobe amma ya zama a ɗaliban kawai manufa ana so a ɗora su akan karatu ne ka je ka ga ina ne da ina ne ashe in ba a samar da ire-iren waɗannan abubuwan ba ɗaliban ilimi suna cikin haɗari amma a lokacin da imamu ahmad ke cewa a je wuri kaza a je wuri kaza kufa da basra da madina da makka duk akwai malamai ne da suka yi tasaddi lil ilm amma yanzu ka tafi gombe ka ce ka zo kana son ina manya manyan malaman garin nan ka zo za ka koyi ilimi sai a ce wani ya tafi neman kwangila wani yana wurin wa'azin ƙasa baki ɗaya wani kuma ya tafi yana da mata a gari kaza sai ka ce to bari ka wuce yola ina malaman bari ka wuce taraba bari ka wuce kaza ina malaman ba wai babu su bane wani za ka je ka samu amma wacce manhajiya suke akai da suka tsara a ɗalibai babu bai kuni wannan jama'a ka je ka ga gari nawa ne aka sa ɗalibai suke haddace ta kenan abin da nake kira zuwa gare shi shine malamai su tashi su kafa marakiz al'ilmiya na je madina na yo karatu na je makka na yo karatu na je iraki ko misra na yo karatu ba wannan bane da saura sannan ina karantarwa su waɗancan ba ba sa karantarwa kayan rihila ka je gare su to kai yanzu ka je ka yo karatun ka dawo kuma baka da lokacin karantarwa Allah ya taimaka don haka kun ji maganar Imam Ahmad ya ce a duba littafin ar-rihla fi talab al-hadith ina fata an gane in ba ku manta ba waɗannan littafai wannan na yi muku magana su don haka waɗannan littafai ne guda biyu ga su su za mu aje su a makarantar nan al-muhaddith al-fasil bayna rawi wal wa'i sannan ar-rihlatu fi talab al-hadith ta al-hafiz Abubakar Khatib al-Baghdadi za su za mu aje su a wannan wurin duk wanda ya karanta ya mayar da su wurin kawai an kawo ne don kowa ya amfana ba don wani ya ɗauka ya ɓoye sai in ya zo shi kaɗai ya san inda ya ɓoye ba wannan kuma na daga cikin ainihin ƙeta a fagen ilimi na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam ce wa qad taqaddama qawlu ibrahima ibn adham maganar ibrahim dan adhama ta gabata da yace inna allaha yadfa'ul bala'a Allah yana tunkuɗa bala'i an hadhihi umma daga wannan al'umma bi rihlati ashabil hadith saboda yawo da ɗaliban hadisi suke yi ma'ana suna hucewa Allah cewa ya Allah ga mu mun fito kar ai fushi da mu ga mu mun fito za mu je neman addinin da annabinka sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to jama'a kun ji waɗannan mas'aloli don haka dangane da rihla kar ku manta da maganganun da muka yi dangane da muhimmanci da fa'idojin da nau'inta amma ƙarshe akwai wata magana mai muhimmanci cewa in ya zama garin ku ke da abin da ake nema wani garin babu to ba rihilar ce makasudi ba dama abin neman shi ne za ka ga imam malik bai yi rihila ya tafi wani wuri ba domin duk abin da za a tafi nema a wani wuri akwai a wurin malaman madina za ka sai imam malik ya zaman shi a nan ibnu abdulbar bai fita daga almaghrib arabi ba me yasa saboda duk abin da za a je nema ko da akwai a wani wuri to akwai a nan to kenan a shere ila din kadai tana zama tana da muhimmanci ne in ya zama inda kake babu abin da yake a wani wuri jama'a an fahimta to bayan wannan sai malam yace al-faslu thalith faslu na uku ashabul ahwa'i wal firaq wa mawqifihim min hujjiyati sunna ƙungiyoyin mabiya son zuciya da ƙungiyoyin 'yan bid'a kamar khawarij da mu'tazila wa mawqifihim da kuma matsayinsu min hujjiyati sunna game da kafa sunna a matsayin hujja ko kafa hujja da sunna abinda malam ke son ya ce jama'a wane matsayi ne 'yan shi'a da khawarijawa da mu'tazila da jahamiya da murji'a suka ɗauka game da matsayin a ce annabi ya ce a cikin hadisi ka zo ka kawo musu ga hadisi ya ba su ɗauki hadisin ya ba su ɗauke ka kai kanka to wannan babin zai yi magana akan haka in ba ku manta ba waɗannan na daga abubuwan da malam ya alkawarin zai karantar da mu ba don kuma ba saboda ana karantar da kai tarihi dangane da tadwinin sunna dole ne ka san wane mataki 'yan bid'a suka ɗauka wajen ruguza sunna ɗin imma ƙarara imma a fakaice إن أعداء الإسلام من الطوائف والأمم التي قضى عليها الإسلام ونسخ دياناتهم lallai makiya addinin musulunci mina tawa'if daga ƙungiyoyin kafirai wal umam da al'ummomi allati qada alaiha islam waɗanda musulunci ya rugurguza su wa nasakha diyanatihim kuma musulunci ya shafe addinansu lam yahda lahum balu hankalinsu bai kwanta ba wa lam yaqirra lahum qararun sannan ba su samu gindin zama ba منذ رأوا ذلك الانتشار tun da suka ga wannan irin yaduwa as-sari' lil islam yaduwa ta gaggawa ga addinin musulunci kun ga na farko ina son ku natsu da kyau ku fahimci mutanen ƙasar farisa da a yau ta tattaru ake kiranta iran waɗannan mutanen suna da gwamnati suna da addini suna da malamai suna da alƙiblarsu da suka sa gaba a rayuwa da ta'addi da musulunci ya zo sai ya ruguza wannan daular da ya ruguza ta ya ruguza addinin ya ruguza tsarin littattafai ma da aka samu a labirarin su jama'a sai sai na umar ya ce a ɗibe su a maka su a ruwa su narki waɗannan mutanen musulunci ya rusa su ko bai rusa su ba ya rusa su to kana jin an gama da su gaba ɗayansu ne ko akwai waɗanda suka gudu akwai waɗanda suka gudu akwai waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci don su yi mishi makirci to sannan yahudawa da kiristoci su ne addinan da ake rubuta littattafai da hannun ƙarti a je a ce wa jahilai wannan daga Allah ne kuma a lokacin tun da ba wani annabi annabi isa shine annabi na ƙarshe na bani isra'ila bayan annabi isa jama'a annabi sallallahu alaihi sallama da kanshi yace ba a sake samun wani annabi ba sai shi to kafin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama malaman yahudawa za su zauna su rubuta littafi ko su rubuta aya sai su ce haza min indallahi liyashtaru bihi samanan qalila dan su samu kuɗi musulunci ya zo ya rusa su ya tona asirin su duk wani makirci da suke gaba ɗaya a cikin addinin sai da Allah ya tona asirinsu sai zama malanta su ta ƙare to sai suka harhaɗi ire-iren waɗannan kowanne yana da mugun nufi musulunci ne sanadin karyewar sarautar wani sakamakon musuluncin nan gidan su wani su za su ci gaba da sarauta yanzu sarautar ta tashi gaba ɗaya ma daga wannan yanayi ta koma wani yanayi daban musuluncin nan ya zo sakamakon haka wane yana da kamfanoni na giya yanzu duk an rusa su wane yana da gidajen karuwai duk an tarwatsa su duk musulunci ne yake gani ya ja mishi wannan damejin kun ji na ɗaya na biyu sai kuma suka ga irin yaduwar da addinin musulunci yake cikin gaggawa wannan sai hankalinsu bai kwanta ba sai kuma suka ga cewa to aifa ba su ga ta zama ba وذلك الإقبال الشديد عليه من أبناء شعوبهم sannan kuma da irin wannan tsananin fuskantowa da 'ya'yan yankunansu suka yi an rusa musulunci a ƙasar farisa sai ga farisawa kuma sun karkato zuwa ga addinin musulunci duk su imam bukhari nan farisawa ne duk su tirmidhi farisawa ne duk su ibnu maja farisawa ne duk su waɗannan manyan malamai da kake jin su duk manya manyan su galibin su farisawa ne waɗanda ake sa rai su zama manya-manyan limamai a bautar gunki in suka dawo kuma sai suka ga 'ya'yansu ne yanzu a sahun gaba wajen addinin musulunci hankalin su zai kwanta jama'a ba zai kwanta ba lidhalika shara'u to don haka sai suka fara fil kaidi wajen ainihin ɗaukar mugayen matakai wal makar da makirci kulle-kulle li hadha addini wa ahlihi ga wannan addini da mutanen shi don haka makircin farko da suka fara yi ga shi ne sayidina khalifa umar sayidina umar khalifan musulunci suka ce don a zamanin shi ne aka yi musu wannan abu a zamanin shi ne ya haɗa rundunar da ba a taɓa haɗawa ba ya ɗora musu babban malami kuma mujahidi soja shi ne sa'adu ɗan abi waqas da aka tafi sai da aka tabbatar an wargaza gwamnatinsu da ta shekarar dubun dubata haka aka rinka bin kisra za a kama shi jama'a kamar yadda kuka san ana bin kaza ya tsallaka wannan katanga a bi shi har sai da aka kama shi aka zo aka hau tuƙullumar fadar aka kira sallah aka karanto ayoyin alkur'ani wa kam taraku min jannatin haka ai karanto duk sai ce kazalika aurasnahu ya karanta duk waɗannan ayoyi waɗanda Allah ya sauka akan bani Isra'ila ya sake juye su anan me wannan yake nuna mana waɗannan mutanen kuna ji shikenan sai su bar abin ya tafi haka za su bar abin ya tafi haka ba ya kamata ku gane wannan to dole ne za su rinka kulle-kulle da haka kullun farko sai suka haɗo tawaga sai suka shigo madina da suka zo sai suka samu ina ‘ya'yansu waɗanda aka kawo su aikin bauta cikin garin nan na madina shi ne suka samu fairuz suka samu abu lu'ulu'a suka ce to ku ‘ya'yanmu ne ga abin da aka yi mana na haka ku ɗinnin muke so mu ba ku kwangilar kawar da wannan mutum na haka fairuz da shi da abu lu'ulu a kullum sai a gansu tare suna zaune suna hira me ya haɗa wannan abotar zuwan waɗancan mutanen nasu da suka saɗaɗo bayan kwana biyu an gansu suna hira kashe gari an gansu suna hira da mi'iyal wata wuka mai tsini gefenta suna hira suna caka ta a ƙasa suna kallon mutane suna dariya kashe gari sai aka waye gari shi wannan ainihin abu lu'ula ya gaba umar wannan wukar da aka gan shi don haka ɗan umar wani yaro ɗan ƙarami da wuce shekara sha tara zuwa ashirin ya je danna fairuz shi ma yanka shi bayan kwana biyu da haka don haka sai madina ta ruɗe abin da nake so ku gane duk sanda kuka je kuka yada sunna a gari to kuma ku rinka daukar wannan nazariyar ku yi tunanin waɗannan 'yan bidi'an waɗanda da da bidi'a suke cin abinci suna rubutun sha suna rubuta kaza suna rubuta kaza a ba mace laya ta je ta sa a farji bayan kwana biyu ta fito da ita ta je ta ainihin dafa wa miji abinci da ita ya ci duk wannan abin ku ruguza ta hanyar haka suke cin abinci kuna jin za su bakku to da haka ahli sunna dole ne ku dawo cikin taitayinku dole ku dawo cikin taitayinku za ka rusa mutum rumfar kasuwa eh kai kuma ka dawo kofar gidanka ya ga ka zauna haka zai yi to abin da ya faru gare mu kenan jama'a ahli sunna an je an gama wancan abu fa tun a zamanin sahabban da tabi'an ka duba sai aka shagaltu waɗancan mutanen fa an ruguza su suna nan suna da da sayyidina umar fa ya zo wucewa wata ran sai wannan abu lu'lu'a ya daka mishi harara ya ce kai baka san ni bane kake harara ta yace kai din ne ba umar bane amirul mu'minin da ake cewa sai yayi irin tsaki din nan kawai sai ya sai umar ya ce wa jama'a jama'a kuna gabawa ga abin da yake mini ba abin da aka ɗauka bai kai kwana bakwai ba sai na umar ya mafarki ga wani katon zakara ya sare shi har ya gaya matar shi atika ta ce me ka fassara mafarkin ya ce wani maki ne zai kashe ni bayan kwana uku sai ga abu lu'lu'an nan su ya kamata mutane ku rinka auna abubuwa ahlus sunna yanzu a najeriya daga shekara talatin zuwa yanzu da kuke wannan da'awa duk wani ɗan tsubbu duk wani doka kun ja mishi cikas wannan rukuya da kuka zo kuna yi kuna fitar da aljanu kuna magana da aljanu bokaye nawa suka tona wa asiri ɗan tsubbu nawa suka tona wa asiri boka nawa aka daina zuwa wurin shi ana karɓan magani sai wurin ku to sai kuka ɗauka kuma komai ya gyaru kawai sai kuka zo kuka zauna ba kwa tunanin matakan tsaro game da ku kanku game da rayuwarku lafiyarku zurriyarku investment da kuka yi wa sunna duk ba kwa tunanin wannan wai suna wai sai kuna ganin ai shikenan yanzu kuma an zauna lafiya su waɗancan fa za su kyale ku ba za su kyale ku za su yi ta yi muku makarin laili wan nahar don haka ina son ku ɗauki wannan a matsayin muƙaddima ta makircin da aka yi wa musulunci malam ya ce walamma kanatil mujabaha al-makshufa yayin da ya zama fuskanta ta gaba da gaba al-mujabaha ita ce afkowa ta makirci an gane invading a ce a zo a afko muku makshufa wadda take a buɗe yayin da ya zama lihazar dini ga wannan addini wa kitabihil karim da littafin shi mai girma ghairu mumkina ba za su yiwu ba a wancan lokaci musulunci ya yi ƙarfi a zo a afkowa musulmi garam a faɗo musu ba zai yiwu ba don haka sai aka ɗauki matakin makirci shi abu lu'ulu nan fa ba musulmi ba ne bawa ne rana tsaka kawai sai aka gan shi a cikin masallaci wai kuma ana ta munna ya musulunta madadin abinci kai eh lafiya eh me zo da kai yau ya aka yi ashe sanda ake wannan magana yana tare da wuka a cikin alkyabba duk ba a lura ba kuma aka zo aka kabbarta sallah ana idar da sallah kawai sai aka ji umar yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su haka al'umman mu suke yanzu sai ku ji gawurtaccen kirista kawai ya musulunta sai ka ji an saka shi akan mimbarin musulmi ko a sahun farko ko kuma yana daga cikin manya-manyan musulmi me kuke tsima tunanin me kuke kuna ganin cewa in ba wani da wani musulunci ba zai yiwu ba da can kafin su shigo ba a yi musuluncin ba ina son ku fahimci wannan jumlar malam cewa yake wala ma kanatul mujabahatul makshufa li hadha ad-din wa kitabihi al-karim ghairu mumkina yayin da ya zama afkowa a buɗe ta gaba da gaba ga wannan addini da littafin shi ba za ta yiwu ba laja a ha'ula a'ada sai waɗannan makiya sai suka koma ila hilati tazahuri bil islam zuwa ga makircin na bayyana da sunan musulunci wa ibtani khilafihi amma da ɓoye saɓanin shi yanzu kun fahimta jama'a tun da sai ga ba zai yi su su afko musulunci ba dan sai da ya zama duk duniya lokacin duk ce sai makirci malai ce sun ma'akabu to sai suka fara yusiruna shubuhat suna tayar da shubuhohi a tsakanin musulmi wa yabsuna shukuk suna ainihin baza shakka bainal muslimina a tsakanin musulmi wa qad wajjahu rumaha shukukihim haƙiƙa sun fuskantar da mashi na ainihin wato shakkarsu da suke sawa wa sihama shubuhatihim da kuma kibiyoyi na shubuhohinsu ila sunnatul mutahhara zuwa ga sunna mai tsarki wa ruwatiha da masu ainihin riwayarta jama'a kun fahimci makircin in suka tashi suka ce yadda suka kashe sayyidina Umar haka za su tashi su sake kashe Usman ba za ta yiwu ba dan haka da aka kashe hanyar da aka kashe Umar daban hanyar da aka kashe Usman daban hanyar da aka kashe Aliyu daban hanyar da aka kashe Husaini daban amma duk su ne ya kamata kullum ku fahimta ya kamata kullum ku fahimta ire-iren waɗannan makircin fa ina son ku gane theories ne nazariyat ne har yanzu ana sake maimaita su ne lokacin da aka so a kashe malam ja'afar fa makircin step number one shine sai a zo karatun da yiwo a maiduguri sai a ce yanzu ya dawo gida a zo a yi mai raddi shikenan an yi mai raddi sai shi ya ce zai raddi ko wasu su ce za su yi raddi to shikenan raddun alar raddi raddun alar raddi raddun alar raddi raddun alar mardudi raddun ala raddin raddi shikenan sai suka fara dariya suna koma suna dariya yawwa ai kun ga mun fara samun kansu to me suke so su haifar so suke sai sun haifar da wata atmosphere wadda za su gurɓata ainihin yanayin wa'azi su dama ba wa'azin suke ba ku ne kuke wa'azojin ko to an ji an ɗauko wa'azin da kuka yi a Maiduguri an zo an ce bai iya nahau ba bai iya sarf ba bai iya balaga ba tafsirin ma na wane yake kallo na wane yake saurare ku kuma madadin ku dake in kuka zo sai ku ce sai kun rama sai kun ba da ansa sai kun faɗi yadda abu yake su kuma dama haka suke so to daga ƙarshe har al'amari ya kai ga yadda ya kai duk wannan matakai ne ko ba matakai ba matakai ne na makirci haka suka rinka bullowa na umar ba an zo cikin masallaci an kashe shi ba to yanzu ba za a sake zuwa cikin masallaci a kashe wani ba usman shi har cikin gidan shi aka bi shi har falon shi aka yanka shi aliyu kuma ya fito masallacin su sai ka auna waɗannan abubuwan sai ka ga me yasa ne al'ummar mu ba za su natsu ba su ga cewa hali kaza yayi kamata a yi ko ne za mu fito lasifika mu faɗa ko ne za mu fito kashe da ɗauka ko ne ma za mu fito mu tara mutanenmu mu faɗa kai akwai abin da masu hankalinmu ma bai kamata a saka su a ciki ba ma'ana akwai abin da bahaushe yake cewa ba a yi ciki don tuwo ba kawai ko to akwai abin da yake ku ƙadatu tafiya shugabannin tafiyar in kuka ji shi za ku bi ku danne shi ne kuma sai ku dake kawai shikenan ba a san me ya faru ba amma sai zama wani abin za a zama an yi ne kamar gwaninta sai a na cewa ai mu muka yi kaza ai kaza mu muka yi ba ku ga kaza ba ha mu muka yi ce a ka shagilewa ne ayya ka buga na'am na'am na'am eh ci gaba da faɗi eh amma yana da ɗan uwa a Huntuwa.
eh A can Huntuwa zai je an so musulunci.
Eh.
Yan wan.
na'am Shi ne da ya ta wasu tsira nan kwangila.
na'am Ya ta kwangila sai su tambayi nan wannan masallaci jima ya ya ya ya. Suna da mai akwai ne masu yawa sai shi gidan liman ɗin. Suka zo tare da aka je sun gaba.
na'am Da Aka dawo jama'a uku ya da ta wuce. Da aka sanar da mutane wani ɗan wane daga Abuja fasto ne yana wa'azin Kirista amma ga shi a musulunci don haka ta yi tsayen wasu ban shi. da muka zo na gaya mu mutane magana kun ba ma ku kamana fasto ne ba zai ci gaba zai gyaro mutane to ga duk irin wannan yana daga cikin irin wannan shine sai a duba tukuna Da Abuja Eh.
fasto kuma yanzu sun da Zaria eh ma za wara'ahu sai a duba ma za wara'ahu me yasa ya tsallake Abuja a Abuja akwai masallaci da limamin da duk garin nan babu to me yasa ya tsallake me yasa duk sai a- waɗannan abubuwa ne waɗanda tsakani da Allah yanzu na daga cikin tarbiyyar da muke so a ɗauka sai dai a hankali ku kuna zuwa kuna faɗakar da wasu mutanen don za ka je ka ga har yau akwai waɗanda tunanin nan na shekara talatin shi ake ciki wani zai zai musulunta yau in ya musulunta sai a ce to shi kenan bayan da zai kwana eh to akwai ɗakin abin nan yara a gidan liman sai a ce to a kai shi me ya taho da shi ba ku sani ba ba ku sani ba amma kawai abin da kuke kallo ya zo zai musulunta ko a je a kai shi a ɗora shi a mimbarin wa'azi ai takabbara ai takabbara wai kuna ganin kuna ɓata waɗancan mabiyan shi rai sai su ƙara ɗaukan mataki a kai haka ne ka musulunta eh to shikenan Allah ya karɓa musuluncinka sana'ar me kake a bani da aiki to ya kamata ka nemi aiki ina kake kwana a bani da wurin kwana to mu ma nan duk gidan haya muke shikenan daga lokacin da kuka fara bayyana haka ko za ku rinka samun masu musulunta na gaskiya shine duk wanda zai musulunta sai ya shiryo komai amma mutum ya musulunta ga musulmi na fama da kuɗin haya a gidaje kun kasa taimaka musu su biya ga wani ya musulunta yau kun kama mishi flat kun biya mai dubu ɗari da hamsin kun ɗauki 'ya'yan shi kun zuba a makaranta mai tsada wai so kuke aƙalla wai tun da can ya saba ɗan jin daɗi wai ku ɗan kyautata to ai can shi a malami ne nan kuma yanzu ko islamiyya bai fara ba na'am
a to wai abin da kuke gani to yan an yi mishi kaza kaza wasu za su taho wato musulmi sun kasa gane yanzu ana kokarin fanalbitin din musulmin da suke cikin gidan addinin musulunci ne a samu a yi musu fenti ko sa dawo kan hanya ko kun fahimta jama'a me Allah yake cewa game da munafukai cewa yake yi lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala da kuke nadamar ba su fita yaƙi tare da ku ba Allah ya ce in ma ba sun fita tare da ku din ba abin da za su ƙara muku sai ne sai datti taron tsintsiya ba shara so yanzu ku duba ana ƙoƙarin a tace a gyara halayen musulmi ne ko kun gane jama'a Allah ya taimaka don haka malam abin da yake cewa yake cewa sai kaga irin waɗannan mutane sun zo suna ta baza shubuhohi amma fa duk gaba ɗaya sun fuskanto sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ne malam yace wa sunna ita kuwa sunna da suke harinta din nan hiya al-muwaddaha wal mufassira wa shariha lil qur'an ita ce take fito da ma'anonin alqur'ani qarara ta fassara ta yi sharhin alqur'ani dan haka fatta'an fiha ta'an fil qur'ani suka game da sunna suka ce game da alqur'ani wa ta'anu fihi ma tahrifun lidinil islam sukar qur'ani da sunna to babu shakka canza ko sauyawa ce ko kuma rikita addinin musulunci ne wa ma wa hadha ma ramahu wannan ita ce manufar waɗannan mutane wa qasadahu haula'ikal a'da kuma shine abin da waɗannan ainihin wato wa hadha ma ramahu rama nema daga na ka samu bulugul maram kaiwa ga abin nema wa hadha ma ramahu eh wa qasadahu ula'ikal a'da wannan shine abin da waɗannan makiya suke nufi kuma suke neman su yi mimma alqauhu ko mina shukuki wa shubuhat na daga shakkoki da shubuha da suka jefa abin da suke so dama su saka musulmi a cikin rudani wa huwa al-hadafu min tazahurihim bil islam wannan ita ce manufarsu da ta sa suke bayyana da musulunci sai suka fahimci in suka tsaya suka ci gaba da zama gefe guda me zai faru me zai faru jama'a za a yaƙe su a kashe su ne a matsayin su na kafirai to in suka shigo kuma su fi suna ga ba su gamsu da addinin ba ta ya ba su yi bari su shigo amma su ne wa addinin makirci to wannan shine hakikanin abin da ya faru malam yake cewa wa kana min bayni ulaika alladhina tazaharu bil islam daga cikin waɗannan waɗanda suka bayyana musulunci da bakinsu wa kana lahum asarun kabirun fi isarati shukuk amma suna da tasiri babba wajen baza shakka wa shubuhat da kuma ruɗani haula sunnatul mutahhara game da ainihin sunna mai tsarki wa ruwatiha da masu riwayarta awwalan abdullahi ibn saba al-yahudi abdullahi dan saba ba yahudan kasar yaman wa amruhu mashhur ma'rufun mashhurun al'amarin shi sanannen abu ne kuma shahararre ne da haka jama'a sai kowa ya natsu game da wannan mas'alar abdullahi dan saba asalin bayahude ne na ƙasar yaman ya ga cewa haƙiƙanin al'amari ya tsaya a yahudanci to ba zai kai labari ba sai ya shigo cikin addinin musulunci bayan kwana biyu da shigowar shi addinin musulunci sai aka ji yana ainihin kawo wasu irin aƙidoji waɗanda sun yi kama da aƙidojin addinin yahudanci yana cewa yo ai kamar yadda yake annabi musa yake tare da ainihin harun da ya ce haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri to haka matsayin aliyu yake a cikin addinin musulunci to bayan kwana biyu sai fara kawo shakkoki game da abubakar game da umar game da 'ya'yansu su hafsa da aisha da sauransu to tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya kuma kun san ana tare da musulmi masu rauni wani an zo an faɗi magana sai ya ce eh to da ka faɗan dai haka ne sai dai kuma mu ba ruwan mu ya ma muka iya wannan alama ce ta rauni to wannan abin da aka fara samu shikenan sai ya fara samu ya fara raraka ya fara samun jama'a su ne suka je suka haɗu wa sayyidina Usman juyin mulki shi wato Usman ya ridda dan haka daga ƙasar Yaman ne aka zo aka cika masallaci aka bari sai ranar Juma'a ya fara hudu ba kenan kawai sai ji an fara jifan shi ka kaddara dattijo dan shekara tamanin da wani abu a fara jifan shi kafin wani lokaci shi kenan sai bingire ya faɗi ashe a sahun farko ma sun zaɓi wanda dama in haka ta faru kawai ya ɗare mimbari yanzu haka al'umma mu ta musulmi suke na ka zo masallacin juma'a waye a sahun farko waye ba ruwansu ko ma waye zai zauna wasu abin da suke gani ai lafiya ake zauna lau eh gaskiya lafiya ake zaune amma ba lau ba wai su duk sun kewaye gaurukan nan sun yi magana dangane da kaza bidi'a ne kaza shirka ne kaza dagutu ne wai kuma suna ganin yanzu za su dawo ne su zo su zauna lafiya haka ganin a 'yan sanda in aka je police station ko a barikin soja akwai 'yan sanda da police da sojoji da wane ne masu tsaro kuma a tutun da nan bariki ne ya kamata kai kowa kwanta ya bacci eh din da sojoji ne amma sai kaga a barikin sojoji sai kaga wani a can saman dan daki yana ta kallo me yake a sojoji kuma ke gadi eh an san an je wuri kaza an je wuri kaza an je wuri kaza kuma nan ne aka taba an ci dunin tafiya to al'ummar mu ta musulmi yanzu ba abin da ya shafe su masallacin juma'a sai ga kowa sai zo ya zauna a masallacin me ya kawo shi sallar ta kawo shi yaya a ba komi kawai na fata an gane da zaran kuka ko mun tsari ta ce ina kuka samu wannan hadisi ku bari ai ta kashe muku malamai ai ta kashe muku limamai ai ta wargaza muku abubuwa shikenan ko kun fahimta jama'a to wannan shine abin da al'amuran mu dole ne mu dawo cikin ainihin wato tunanin mu mu kuma natsu da dangane da menene yake kaiwa da komowa to shine sai malam yake cewa Abdullahi dan Saba din nan ba Yahude gashi a ƙasa yace raji' كتاب عبد الله ابن سبع وأثره في الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سليمان ابن حمد العودة wannan malam ya zauna ya yi cikakken bincike akan wannan mutum mai suna abdullahi dan saba kun san yan shi'a saboda rashin kunya da suka ga an gama tona asirin farnar da abdullahi ibn saba ya yi fa sai suka dawo suna cewa wai ƙarya ne ma ba a taɓa yin wani mutum mai suna abdullahi dan saba ba babu shi abin mamaki sai gashi a cikin rijalul kashi yana daga cikin mazajen da limamin shi'a mai suna alkashi a cikin littafin shi mai suna rijalul kashi ya kawo tarihi ya tabbata cewa wannan mutum yana daga cikin su su yan shi'a to sai ka ce wa dan shi'a me zaka ce game da wannan wato yan shi'a da dama suka rena hankali da kwakwalwar mutane ganin suka yadda ba sa karatu haka kowa ma baya karatu sai kuka zo kuna magana sai ka ya ce a duba cikin Buhari a duba cikin Muslim a duba Abu Dauda ma kai na sa'i ma ka duba ka duba Suyuti a cikin Jami'in Sayyid sai ka ce to tsaya mana cikin guda biyar din nan da ka faɗi yanzu ga guda ɗaya buɗo mini sai ce a time constraint sai ce wai matsalar lokaci sai ka ce a'a a tsaya a tattauna matsala kwaya ɗaya a diddike ta yafi a tattauna guda goma sama sama ka ce abubakar ya yi kaza umar ya yi kaza duk kana zargin su da laifi ka ce a duba buhari a duba muslim a duba nasa'i madadin a duba a duba a duba yanzu ga guda ɗaya a tsaya a duba dubo mana ina wannan magana take cikin ɗaya daga cikin waɗannan sai ce maka kuma matsalar lokaci sai ka ce to ai ba kiyama ce ta taso ba balle ya ce mimar maza mu gama kafin kiyama ta tashi matsaloli nawa za mu tattauna biyar to yanzu mu gama ɗayan nan tukuna wata ran sai a ba a yi ta biyu jama'a kun fahimci wannan don haka na fatan ku je ku karanta www.fnoor.com din nan wannan website na Faisal Nur fnm fnoor.com akwai littattafai akan Abdullahi ibn Saba sun kai guda goma daga ciki akwai wannan da malam ya faɗi sannan ga wannan da ke hannuna taudihun naba عن مؤسس الشيعة عبد الله ابن السبع بين أقلام أهل السنة والشيعة وغيرهم wannan yana ɗaya daga cikin tafanda ka je ka duba yana nan akan website na ainihin fnoor.com ɗin nan shin ba rashin kunya ba ce da raina hankalin mutane a dawo a ce wai abdullahi ibn saba wai gaba ɗaya ba a taɓa yin shi a tarihi ba rashin kunya ce wannan waƙaha ba su dawo suna faɗin ta ba fa sai da wuri ya ƙure musu ko kun fahimta jama'a to abdullahi ɗan saba yana daga cikin waɗannan ba yahudo ne ya shigo ya yi wa addinin musulunci makirci kuma ga makircin nan har yanzu ana fama da shi ko kun fahimta jama'a amma da ya tashi makircin sai ya haro ta ɓangaren sunna da masu riwayarta sakamakon wannan aƙida tashi aka da ana zagin abu huraira a nan ne ma har yan shi'a suka dawo fa saboda rashin kunya wai har wani dan shi'a yana cewa abu huraira shakhsiya ce shakaliya hayakaliya wato babu shi abu ne kawai is an imaginary personality in the mind of the people kawai an saka mutane ne cewa akwai wani abu huraira amma babu wani abu huraira da aka taɓa yi a duniya da haka duk in kaga an abi huraira sakamakon waccan ƙarya ce da aka gina a kwakwalwarka kawai ku ji jama'a don haka ku je ku karanta as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami da kuma ainihin ana al-khatib menene hujjaj al-khatib da kuma littafin usulul hadith nashi da as-sunna qabla tadwin as-sunnatu qabla tabyin ita ce ta ainihin wato hujjaj hajjaj al-khatib hajjaj al-khatib as-sunnatu wa makanatuha fi tashri' al-islami mustafa subai ku je ku karanta ku gani yadda sakamakon wannan makircin jama'a na abdullahi dan saba yan shi'a da khawarij don dama su ne target ɗin shi su ne kayan aikin shi da khawarij da shi'a su ne ya aiki da su suka da suka ce abu huraira ƙarya ne babu shi wasunsu kuma suka ce akwai shi amma makaryaci ne zuhuri makaryaci ne malamin fada ne sewa sai imam malik imam malik suka ce makaryaci ne yaushe kana zaune wuri ɗaya za a ce kafi kowa hadisai ina ka je ya aka yi baka je ko ina baka ce kafi kowa hadisai ku karanta waɗannan littafai za ku gani saboda haka abin da ku kuke tunani wai shine yan shi'a suke da khawarij nan wajen rusa addini ba shi bane sun bullo ne ta hanyar saka shakka da shubuha ka duba ka gani duk aikin su baya wuce waɗannan abubuwan biyu a saka maka rudani a saka maka shakka to daga baya in shakka ta shakka shubuha ta shubuha ne zai faru sai ka kafircewa abu kana kafircewa abu sai a ce to ga abin da za ka yi saniyan na biyu gashi nan saniyan na biyu malam ya ce sun sanin nasrani wannan shi kuma sunan shi kenan sun san an nasrani shi kuma ba nasari ne kirista ne allazi talaqqa anhu ma'bad al-juhani wanda ma'bad al-juhani a wurin shi ya koyi karatu na bid'at al-qadr cewa kaddara Allah ma bai santa ba ku kiyaye wannan aqidar kaddara shi ne tsarin da menene zai faru gobe sai ce Allah ma bai sani ba me za a yi baɗi yaushe za a yi ruwa me za a yi kaza duk abin da ya zama na gaba ne Allah bai sani ba sai in abin da ya faru wannan bid'a ce ko ba bid'a ba bid'a ce mummuna to wane ne ya kirkiro ta shine ma'abad al-juhani amma daga ina ya samu wannan aqidar daga ainihin susan an-nasrani duk kun san waɗannan sharrin na sha faɗe shi ne in mutum ya tuba daga kafirci ko daga bid'a ba a ɗora shi a mimbarin musulmi me wannan magana tawa take nufi ba a nufin cewa wai duk su umar su umar ma duk tuba suka yi amma me ake nufi shine kuna da malamanku sai kawai yau wani ɗan bid'a ya tuba to amma wai dama ya iya karatun fiqihu sai ga an ce to shikenan wai za a bashi ranar laraba zai rinka zuwa yana karantar da mutane risala dan bid'ar da ya tuba har abada ba za ku bashi mimbari ba ba za ku bashi chalk ba sai a bari tukuna a ga yaya tubar shi take yaya tabbatar shi take yaya gaskiyar shi take ina ittijahin shi ko kun fahimta jama'a amma wallahi tallahi in ba haka ba al'ummar musulmi ba ku gaji da samun rudani da rigingimu masu ɗimbin yawa ba yanzu abin da ya samu ahli sunna a najeriya na 'yan boko haram shine mimbarin ahli sunna ne suka taka suka ɗebi ɗaliban ahli sunna suka dawo suna yaƙar ahli sunna wallahi tallahi inda awa ce za a zo a kafa ta munfasilatun an ahli sunna wallahi ƙarya ne ke ƙarfi haka amma an zo cikin masallacin da malami irin malam ja'afar ya baje tafsiri ya baje karatun sunna jama'a sun karɓu sai wani yazo yana makalewa yana cewa shi ma ɗalibin shi ne ran nan sai miƙe ce ku zo zan karantar da ku kun ga step ɗin da ya taka kenan to kullum ahlus sunna da wannan ake cin su duk waɗannan masu musuluntan nan sai ku rinka taka tsantsan wai da zarin fasto ya musulunta sai ku ji ana cewa wai yau a zo za a haɗu a bakin cikaji zai yi wa'azi akan addinin kirista sai ya zo yana cewa a duba wuri kaza a duba shafi kaza musulmi suna ta kabbara a kai har sha biyu har karfe ɗaya na dare gobe ma aka ce za a yi kaga yiwu an je an taru duk in ya gama wannan bayan kwana bakwai sai ya zo a ce to musulmi me kuka amfana da shi a addinin ku wace fa'ida kuka samu me kuka karu da shi daga wa'azozin da ya tamu to sannan shi kuma fa yanzu tun da ya shigo cikin ku kuma kun sake bashi matsayi na malanta ko zai yadda ya sauke kanshi a zauna a koyar da shi tahiya zai zauna cikin yaran da ke koya a ainihin alhamdulillah fatiha ba zai zauna ba so da haka abin da ya faru ga musulmi kenan a kaduna wani ya taso wai shi ya girma a hannun fafiroma ne ya girma a hannun wane yana jin yare kaza yana jin kaza ga ɗaliban ilimi masakin suna son su je jami'ar islamiyya madina an kya taimake su nan da nan shi aka yi mishi hanya aka je aka hada shi da su zarban aka je aka hada shi da gwamnatin saudiya aka kawo flat aka bashi aka ce an ɗauki nauyin karatun shi da karatun 'ya'yan shi da menene komi da komi nashi an rike bayan wata uku kuma sai ya dawo shi ba zai iya karatun ba shi ba zai iya zama a can ba aka sake dawowa kullum shi kenan kawai yana saka musulmi a cikin matsala matalan wani yana gayyata ta mace mishi look ni ina da matsaloli na da suka dame ni a ai wannan pasto ne na ce mishi look ni yanzu ina tunani ya za a gyara musulmin da muke da su ne ɗabi'unsu da halayensu zama abeban sha'awa so tsakani da Allah ni ba ta da kanta sai zai gaya min kai wallahi tallahi gaskiya mu ma mun gaji da mutumin nan duk abin da aka zo sai ka ji ya shiga kawai lokacin da ake magana anthrax din nan wata ran kawai ya zo cikin mutane kawai sai ya faɗi ya suma wai ya suma wai me yasa wai kiristoci sun barbaɗa mai anthrax anthrax a banbaɗa maka baka suma a can ba sai da ka zo nan cikin musulmi jama'a a ce tear gas a shaƙa maka tear gas ku ɗauki tear gas ma mai sauƙi ba anthrax ba anthrax yana sankarar da mutum ne gaba ɗaya tear gas yanzu a shaƙa mutum tear gas jama'a ya zauna sai bayan awa biyar an zo masallacin juma'a sannan yana niƙiya sai suma haka yi ta wasa da hankalin musulmi kai ƙarshe da aka gaji dai yanzu ba wanda ya san ina yayi ba wanda ya san ina yayi wallahi madina su zarban suka je suka sa aka ba shi flat aka ɗau nauyin cin shi da shan shi da 'ya'yan shi da matan shi aka yi ta wahala bayan wata uku ya ce gaskiya shi ba zai iya ba to ba zai iya karatun musulunci a kaduna ba ba zai iya a madina ba to ina za ku yi da shi amma fa kuma kullum so yake wai in an zo za a yi magana addini ya ce zai magana addini da an zo sai kaga an tara mutane a anguwar ma'azu an tara mutane a masallacin juma'a anguwar kaza a ce wai zai yi wa'azi shin wannan wa'azin musulmi suke bukata ko musulmi suna bukata a karantar da su addinin su al'ummar mu ku yi kokari ku dawo cikin tunanin ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka kun ji mutum na biyu wanda wannan mutum na biyu kun gan shi kirista ne amma ya musulunta kafin kwana biyu sai gashi yana karantarwa bayan kaɗan sai aka ji ɗaya cikin ɗaliban shi yana cewa Allah ba shi da ilimi na masaniyar me za a yi an jima ko gobe ko baɗi malam ya ce raji tarjamata ma'abad ka koma ka karanta tarihin ma'abad aljuhani fi tahzibul kamal lil mizzi wa mizan al itidal lil zahabi wa tahdi wa tahzib al tahzib ibn hajr ka karanta waɗannan tafai guda uku jama'a ga sunan gaba ɗayan su muna da su ميزان الاعتدال تهذيب التهذيب تهذيب الكمال كجيك كرنت تاريخ معبد الجهني ذاك جواي malamin shi zaka ji wani tubabban ranran fada ne na kiristoci to za a yi mamaki in ya ka irin wannan rudanin to sai ku yi taka tsantsan jama'a salisan na uku ibrahimun nazam al-mu'tazili sai wani mai suna ibrahimun nazam shi kuma ba mu'tazili ne ma'anan mu'tazilawa su ne waɗanda suke cewa Allah bai da wata siffa ma gaba ɗaya in ka ce Allah mai ji ne sai ce eh mai ji babu ji mai gani babu gani sami'un bila sam basirun bila basar karimun bila karam sai ce danganta wata siffa ga Allah kafirci ne Allah bai da siffa sai dai sunaye tare da cewa duk wani suna na Allah kuma yana alamta wata siffa ne ذكر الإمام الذهبي عن بعض علماء الإسلام ذهب بعد labari cewa wasu malamai na musulunci annahu kana yukhfi barhaniyatihi cewa shi wannan Ibrahimu dan Nazzam wasu malamai suka ce asalin shi ma mai bin addinin barhama ne me ake nufi da addinin barhamiyanci shine wani addini ne da suka yi ƙoƙarin su laffaƙa shi a haɗa shi tsakanin musulunci da yahudanci da christianity wanda a yanzu wannan aƙidar ta yi ƙarfi amma ita ce ake kawo muku ita da wasu salo mabambanta cewa kai ba yahudi ka yarda da annabi ibrahim eh kai kirista ka yarda da annabi ibrahim eh musulmi kai ma ba ka yarda da annabi ibrahim ba eh sai a ce to a cikin addinan ku ku kawo abin da in ka kawo waɗannan ba za su yi musu ba ba yahudu ya je ɗibo abubuwan da ya san ko musulmi ya ji ba zai ɓata rai ba kirista haka musulmi haka to in aka haɗa waɗannan abubuwa collection na waɗannan abubuwan shine wai ake kira wai addinin annabi ibrahim na haka addini ne da malaman shi masu karantar da shi komai da komai turawa suna ta promoting wannan addini barhamiyanci ko kun fahimta jama'a to su ne matakan farko yanzu da aka ɗauko yanzu sun shigo najeriya jama'a abin takaici a gari irin yola a jiha irin adamawa wadda malaman suna kukan gwamnan na yanzu shi murtala in ya koyi taimakawa addini ya taimakawa kaza ya taimakawa kaza amma masu irin wannan abin da suka je jama'a motoci ya ɗiba kowane malami da fasto ya bashi su ne irin waɗannan masu wa'azin cewa a zo a haɗe kai ga sunan su a shafa a kaduna ga sunan su malam bakar didar a abuja don haka ka je ka samu yanzu su a shafa a kaduna tsakaninsu da Allah wacce da'awa suke ta kiran musulmi zuwa ga a ɗayanta Allah ɗaya ne sannan duk aƙida da ba wannan ba a kafirce mata to zazzaki ma sai su saka shi a ciki sai suka bashi shine shugaban kwamitin zaman lafiya saboda shi yana tsoron in ya bayyana ƙarara ƙungiyar nan zai samu matsala da mutanen shi to amma satubbi lakal ayyamu ma kunta jahila saboda dukanku da kuka taso matasa yanzu kuna da'awa kuna tara ana jin ku da magariba da isha an yi sallah asuba kuna wa'azi izala na ɗauko ku tana ara muku mimbari tana ɗora ku kuna carka dukkan ku kuna daga cikin list a hankali sai ka ji an kira ka taro sai a ce kaza kaza kaza kaza kaza to ala gafata malam eh to ga kuɗin mai sai ka ce a ni ban da mota ma a mota haya a mota haya eh kamar ka a mota haya a haba wane eh ku je da Allah a bashi fijon nan da Allah ya dan yi maneji da ita sai ka je ka ga sabuwar fijo ce best line wai an ce kai maneji sannan sai a daga bud a ce da Allah ga wani biskit nan an je a kai wa yara sai ka bude sai ka ga dala dubu goma kai din nan ustazu da anguwar ku an yi maka jafa'i ana biyan ka dubu biyu a wata dala dubu goma nawa kenan miliyan ɗaya da rabi sabuwar tijo to sannan sai ka ji an turo maka to algafa ta mana eh za a yi taro a mina bayan kwana biyu to za a yi taro a jos bayan kwana biyu eh to akwai taro a kaduna shikenan sai ga duk wannan nishaɗin na karantar da riyadu salihina da bulugul maram da umdatul ahkam ka fara denawa bayan kwana biyu sai a ce wasu fastoci ne sun ainihin zo Najeriya akan magana promotion na zaman lafiya shine aka ake so a samo mutane masu hankali da fahimta sai a tara maka ƙasa a ce don haka duk irin sifofin da ake nema mun ga kai ka cika sai ka tsaya ka dubi kanka wai kai shekara ka nawa a fagen da'awar ne aka yi assessing aikinka aka gane kai kaza kaza ne a wawa aka mai da kai kawai za a amfani da kai ne na ɗaya kenan ko na biyu kuma a daƙile ka karkaje ko ina ko kun fahimta a nan garin ba sun zo sun yi wa'azi wata shekara fce ba ko ba ku san su ba ne me sunan da suke zuwa da shi interfaith interfaith wai a haɗa imani gaba ɗaya ya tafi wuri guda ka bambance min menene bambancin interfaith idan har ka yi turancin aka ce maka interfaith in ka yi turanci aka ce maka interfaith da abin da za a ɗauko addinin ba Yahude da Kirista da Musulunci a haɗa wuri ɗaya ba shi ne ma'ana interfaith ba? Amma a hankali ake ɗiba, a gradual ake ɗiba. suna nan a nan garin duk an ɗibi matasa irin waɗannan sun fara cara kwana biyu shuru kaji su shi kenan wai shi gani yake dama da haka ake samu ai ai haka ne ma falala addinin musulunci ya fara kwana biyu an bashi mota an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza shikenan to menene taro ne za a je wuri kaza taro ne za a je wuri kaza ga sunan jama'a abokanmu ne a Abuja duk sun yi fada da ɗaliban su kun tara ɗalibai kuna ta karantar da su aqida ta gari kai ka je a matsayinka na malami Abuja malanta kake ba wanda ya baka wurin zama kai ka je ka samu yadda ka zauna kai ka san yadda kake buge-buge kana harkokin sana'a ka kana rayuwa kwana biyu sai a ɗauko wani narkeken masallaci sai a ce za a naɗa ka limanci sai kai ka dubi ci gaba ne wani ka ce za a baka limanci za a kafa maka sharaɗi ko kai ma sai ka kafa sharaɗi amma saboda wawaye ne kawai shi sai a kafa mai sharaɗi shi bai da sharaɗi wai saboda sai ce in bai a karɓa ba za a ba wani ɗan bid'a a bayar mana ko kuke tsoron a ba ɗan bid'a masallaci wauta ce so da haka shikenan bayan kwana biyu shikenan to ba a son wa'azi akan kaza sai ya ce maka ba a son wa'azi akan christianity saboda ka ganin legislative quarters ne wato anguwa ce ta 'yan majalisu akwai 'yan majalisu musulmi kaga dama da masallacin nan musulmi ne nan kuma dama mai gidan daga cross rivers yake to ba a son ka rinka wa'azi kana magana addinin kirista sannan ba magana sunna ko bid'a a nan saboda kaga wannan daga damaturu yake wannan daga fatuskun wannan daga kebbi yake wannan daga kauran na moda wannan kwa daga taraba yake kuma duk musulmi ne kaga kowa da irin aƙidojin shi saboda haka mu abin da muke so da kawai ka karanta mana da musulunci da sai ka ce to ai musulunci ba zai yi in karantar ba sai na yi magana christianity dan ko izu ɗaya na zo zan yi muku tafsiri daga sabbe ana nan sai tsautsayi ya kama sai a ji lam yakunil ladhina kafaru min ahalil kitabi sai a'udhu billahi to ya za a fasara wannan wurin lam yakunil ladhina kafaru min ahalil kitabi to kuma a cikin interfaith sun ce a daina cewa kiristoci kafirai sun ce a daina ce musu kafirai sai dai a ce abokan zamanmu wai ko kuma a ce non-muslim ku karanta nan din nan ko nan akwai wani littafi wanda na taba ko muku shi wani doctor yi wannan babbar ma wani malami ya mai raddi yace na'am innahum kuffarun ya doctor sunan littafin kenan ce kwarai da gaske sunan su kafirai ya kai dakta wallahi tallahi jama'a haka suke suna nan abokanmu ne billahi allazi la ilaha illa huwa gemun su yafi namu tsawo amma duk sun sassabe shi tare muke yawo da ɗagaggun wanduna wallahi tallahi duk sun saki wandunansu kai har lalata ta kai lalata jama'a wannan malami ne abokina ne classmate ɗina ne amma wallahi taro aka je sai na gama ta shi da gyale kuma wallahi ban ta magana da ita ba saboda iffarta tana da hijabi da niƙabi da safa hannu da ta ƙafa da tabarau saboda imani da rufe ko'ina amma sai ga ta da gyale nace mishi ba wanta ce nake gani da gyale ba sai ce a wai bari zai mini bayani kun rabu ne ya ce a'a dan saurara zan yi maka bayani to kuka tashi eh to wallahi wallahi saboda kaga saboda saboda a tafi tare da atmosphere na ce billahi lazi wannan atmosphere wutar jahannama za ta tafi wai saboda yanayin gurin kowane malami an ce zo da matar shi kowane fasto ya zo da matar shi to yanzu ita idan ta zo da hijabi da niƙabi ai ta yi distortin ɗin yanayin ta gurɓata yanayin tunda su za su zo kansu a buɗe aƙalla ita ta zo da ɗan kallabi ne da ɗan gyale sai ta yafo gyale na ce haramun ne sanya gyale da fatawar sayyidatina aisha cikin sunan kubra lokacin da ta ga 'yar gidan wanta abdulrahman budurwa ce cikakkiyar budurwa ta ganta da gyale sai ta furta gyalen sai ta yaga shi ta watsar ta ce baki san cewa Allah ya saukar da aya a cikin ainihin alkur'ani a cikin suratun nuri ba Allah maɗaukakin sarki ya ce mata su rufe jikinsu to jama'a duk da wannan maslaha in ka taɓa su su ne ashabul maslaha ko za su ce maslaha ne amma kun san abin mamaki jama'a sai na zaunar da shi don na bi shi har gida daga baya na ce mishi amma na yi mamakin da kai ka ɓata malama nake cewa matar shi na ce malama ma ta bi ka na ɗauka imaninka da nata in wani ya so ya rauni wani zai yunkurar da wani ne to jama'a wannan ita ce abuja shi yasa wasunku da suke sha'awar za su tafi abuja neman kuɗi a'a abuja ka shige ta neman kuɗi in baka shirya da imani grade one ba wallahi tallahi ƙarya kake sai ka lalace ku je ku samu ustazai da yawa sun aske gemunsu saboda ne daraktawa ne ya ce za ka rinka karantar mashi da yara da la'asar zai rinka baka dubu goma md wani zai rinka baka dubu talatin a wata sai kaga za ka haɗa dubu tamanin amma sai a ce sai dai gemunka ne ya yi yawa yaran za su rinka firgita Allah ku je ku same su ku ji eh ai ba buga ba ni a gabana ana yin irin wannan yaran za su rinka firgita in kana yi musu abin nan da gemun nan haka to amma in ka dan yi trimming haka sai a ce ka dan yi trimming haka so da haka wallahi na ga wani matashi wanda tsakani na da Allah wallahi tallahi ran da na ganshi ban gane shi ba tsakani na da Allah yace akar maka ya taba zuwa har wuri na a Zariya nan a daki na ya kwana muna muciya a daki na kaga karewa kenan kwanan shi uku amma da na ganshi ban gane shi ba ki ba gane ni ba nace wallahi ban gane ka ba sai an gafata malam ko dan nayi kiba ne nace a ai ni ma nayi kiba daga san da ka san so ba ba matsa ma'ana tare muka yi kiba kenan ya kamata ka ga na ganka gane amma menene ya faru ni ban gane ka ba yace wane ne wane daga gari ka ba nace a ai kaga ba zan gane ka ba nace don ko lokacin da ka zo yau ya fi shekara goma gemin ka ya fi nawa yawa Allah ya mai gashi nace to yanzu gemin ka ya koma irin na yan tsubu shi ne ya ce a ce a karama kannan ce a wannan gemu na yan tsubbu ne gemun yan tsubbu ne shi ne dan kit za gan shi kit ne ka sa tabaran hangen nesa gemun yan tsubbu ne corrupt gemu kenan me yana ka bar gemun ka ya sakata ya wala Abuja ya kamata kowa ya je displayin culture din shi da addinin shi saboda Abuja kowa ba wanda aka kai shi kowa ya je ne ba garin kowa bane dan me kawai dan ni zan yi aiki kaza sai na abin a'a so ya kamata ku gane wannan domin da yawancin ku suna ganin alheri ne zuwa Abuja eh kaza kaza kaza kaza to amma fa kaji za yi kokari eh za ka samu kuɗi za ka rinka hawa narka narkan motoci amma imaninka kuma fa to kuma addinu ra'asul mali fastamsik bihi haka kahatani ya faɗi ya ce addini shine jali don haka kai riko da shi ɗan kasuwa baya wasa da jali to musulmi baya wasa da addini so da haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu don haka waɗannan mutane wannan gashi Ibrahimun Nazzar din nan da mu'tazali an fahimta jama'a gashi Zahabi ya ce malamai suka ce kana annahu kana yukhfi barhamiyatihi barhamiyatahu bil eh barhamiyatahu yana ɓoye barhamiyancin shi domin itizali ta hanyar mu'tazilanci yana nuna shi ba mu'tazale ne ko kun fahimta jama'a yana nuna shi ba mu'tazale ne amma wannan addinin yake da shi li yufsida dinal islam dan ya barnata addinin musulunci mala yace unzur tarjamatahu fi sirri alamin nubala ka duba tarihin shi a cikin sirri alamin nubala mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da arba'in da biyu jama'a ga littattafan nan na kwance fa a bayan mu a matsayin ka na ɗalibin ilimi yanzu daren nan zaka bi shi kai ta karantawa har gari ya waye duk waɗannan da aka faɗa ɗin nan ka karanta sai ka isa gida sai ka kwanta bacci kafin karfe tara ka tashi sai ka zo a ci gaba da karatun tibbin na bauta shikenan haka ake yi fa jama'a ni ɗin da kuke gani yanzu ni ɗin ni ne malamin ni ne jagoran ni ne menene ni ma fadan aka tashi ba zuwa zan yi in kwanta ba zuwa zan yi in tasa littattafai a gaba in ta karatu aikin da ake kenan ba ji ba gani fiye da shekara talatin rana ɗayan ba a yi karatun ba da rana ko da daddare ko tafiya kai ko banki zan je in ban samu littafi na saka ba sai ga akwai matsala kana zuwa banki in ka ga da layi atm in za ka je in akwai layi ba matsala sai ka fito da 'yan kujerarka daga mota sai ka zauna sai ka jana ce maka bismillah an zo kanka baka ma san an zo kanka ba dan kai kayi nisa ka kai iraki ka kai basra da kufa kana ta ɗiban karatu su ne suke jira suna suna tsaki haka ne ko ba haka ba so da haka littattafan nan jama'a ga su kuma malamin nan tun farko ya faɗa mana clearly cewa wannan littafin zai rubuta shi amma matsayin muzakkira ce za a rinka koma manyan littattafai to in fa ba kwa koma manyan littattafan to ba ku bi makasudin littafin ba dan haka yanzu kun ga ya mana hujja da sayar alamin nubala ya mana hujja da mizanul itidal tahzibut tahzib tahzibul kamal al muhaddith al fasil ar rihla fi talab al hadith duk waɗannan littattafan ga su gaba ɗaya a kwance a wurin nan me ya rage kuma ya karanta sun ba ku karanta ba Allah fa zai tayar da wasu waɗanda za su zo su karanta a lokacin kuma ana ganin ku kune limamai in an tashi me za a ce sai dai ku yi ta jayya da su ku zo ka ce za ku gaya mana wani abu ne ni da ka fara karantarwa dan kai ce eh amma dai wannan abin da ka faɗi ƙarya ne ya yarda ku ne na farko dama dole ai akwai na farko akan abu amma kuma abin da ka faɗi ƙarya ne dan haka daɗewarka a duniya ba ta amfani ba tun da kake ƙarya to gashi nan dai sai mun zo karatu na gaba za mu tashi kuma bishirul muraisi amma dai abin da muke jan hankalin mutane gaskiya jama'a wannan aiki na karatu to aiki ne wurjanjan jama'a lallai aiki ne wurjanjan za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a ɗan saurara jama'a